أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفر لنا بهذا المحضر وتعطني بنظرة تأتي لنا بزهر ممكن كرشان جلدة مولم سيد علي تكن ترجمة مولم صاحب الوقت الشهرة رضي الله تعالى عنه bisa gashe da shi kan shehu ya ce da imamu hassan ya iya hausa ya karanta kasida ya ya ya shi ne gora na faida ya ce da ka ga wanda allah ya makashfi na duka ga baki daya da haka ya kamata a nemi littafin goron faida dama dai ana da shi kuma ga shi ba tsada gare shi ba na yi gura a cin mun zo da mai isa amma kowa kwanu da na goron faida duk da ba tsada gare shi ba kuma akwai shi da yawa in ka duba za a ga kusan kulasar wannan tarjima da muke wajen sati da muna yi da goron fela mai ya kunsa ta ko dai baitin shi na cewa gausul baraya abu isa haka shaykhiyar ibrahim fayyadatu khatimil kauli a abiya ya ce za ka labi tamma ma'ana wa suratu sun mustafa wa aminin wanda ya duniya ce yana tawassuli istigasa ya sirru lakabaru ya ayyar muradi wa ya gausa lihibadi sirat al-haifi yau aniya da kuma inda ya kaba ya ce kuma sallama wa kasashe kuma sa ya isa duk da sauransu da aka sai a jibi wurin faila haka tunatarwa ga malaman makaranta al-kubatul hadara da tusamma da shi goron faila wajibi ne a karfafa su a cikin azuzuwa yara su haddace alkubatul hadara dama na san ana yin ta za su samu sira cikakkiya ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ma ta shahi maulan musulmuna wadda tijani radiyallahu ta'ala cikin sauki ga goron faila ya shahi sahibul faidati cikin sauki sai zama yaro ya tashi da cikakken ilimin tarbiyya ta sufanci kuma da hausa ma yana wasan shi kuma komi rikicin duniya ya zo ba zai dagula mai da sa'i ba wajen maza Allah su musulama da shehu tijjani da shehu ibrahim radiyallahu anhu muna fatan malamai za a himmantu inda ake yi a ci gaba da yi inda ba a yi ya kamata a sa waɗannan cikin azuzuwa Allah ya taimake mu za mu shiga cikin shi kashin da ibas Allah ya taimake mu ce bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai gaban rahama a duniya mai keɓaɓɓen jin kai ga mummune a lahira wanda ka shi mamallakin ranar sakamako man afada ala auliya ihi buhur al'anwa wanda ya kwararo kula ban haska ke akan waliyan shi واختصهم بسماء الأحوال والأسرار يجيبن جوليينش تسألك كان حالي تعسري وشغلهم بذكره بالعشي والإبكار يشغل تتسون ذكرينش دمريتي تسابع وجمعهم في شمل حبيب المختار يتارى وليينش أشكل تاران جماعة مسوي مزا الله صلى الله عليه وسلم أبو زاكي wata'arrafa lahum fa'arafu ya sanar da kan shi gare su suka san shi fa kharaju min da'iratil jahl wal inkar sai suka fita daga da'irar ta jahilci da inkari sai kaga mutum jahili yana inkari to bai san Allah ba ne shi kuma Allah ba a sani ne sai in shi ya so ka san shi sai ya sanar da kai shi kamar ɗariƙa duk ƙoƙarin ka ba ka iya shiga ɗariƙa sai sa'ikul is'ad ya koro ka ce sa'ikul is'ad na koro waɗanda ilahu yau wa arziki su dogare kaga sai wanda ya tuna man da ga fakiri kar gidanka yana kwadai kai harara alhastan ka zo gare jama'a ya kamata a ci ana karatunta a cikin azuzuwan mu na yara واختارهم لخدمته ومحبته يستعبي سدن خدمشي da kuma son shi wasu bata asbiyahi al-abrar da mutakas alka kan bayin shi managarta wajalabahum ila hadratil qudusi ya ja wajazabahum ya jawo su zuwa ga halarati mai tsarki na halarar tsarki na Allah fa mu sai suka ɗimauta bi mudala'atil jalali wa mu'ayanatil jamal suka ɗimauta cikin tsinkaya girma na Allah da kuma ganin jamala ta Allah magabu an habi shuhudin kamal sai suka faku daga barinta da shuhudin kamala ta Allah subhanahu wa ta'ala to kaga fana'in fana'i kenan kuma wasalatu wassalamu alal wasilatil azam tsira da amincin tabbata ga wasila zuwa ga Allah mafi girma a salatu wassalam wa ainihin ma'arifin akam wanda da shi da haƙiƙa ƙwayan ma'arifa madaidaiciya almutajalla lahu bi kamalin zat wanda aka yi matajalli da cikar zati ga baki daya da Allah ya yi tajalli gare da kamalin zati fasara martabatan jami'atan lil asma'i was sifat sai ya zama martaba wadda ta hada sunaye da kuma sifofi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati al-hadi al-muhtadin wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yawmiddin khususan kebance sirruhu jikan shi wa warisu asrarihi magadan asirran shi mumikul aqtabi al-awliya wal arifin wannan wanda ke ƙara ƙwarɓai da waliyai da alimai wa musanin al'akabir rasulaha majinginin manya-manyan bayan allah waliyai da kuma salihan bayan allah wa shuhada da shahidai wal budala da abdal wasu diƙir da siddiƙai amma ba da waya gurin abin faƙiru al-muqtar ila rahmatin maulahur rahim bawan allah mabukaci zuwa ga allah wanda yake mai cikakken matsuwa zuwa ga rahama ubangiji shi mai gamamman rahama aljahil wanda yake bai san komi ba almukutar ya kuɓi jihadi mai murci da rashin sanin shi ga komi wa kusurihi da murci ne da taƙaitawa ta ga abin da ya kamata a ce haka ya yi ko kuma taƙaituwa ce ga rashin kai inda ya kamata a ci irin shi ya kai ibn shaykh alhaji abdullahi ibrahim shine shehu ibrahim radiyallahu anhu dan dan shehu alhaji abdullahi la yazalu fadl maulahu fi jamal jalalihi yahi ba zai gushe ba yana ɗi mauta yana ɗi mautuwa cikin fadlar ubangijin shi allah cikin jamala da jalala na allah da fadallar ubangiji shi Allah subhanahu wataala to abin da shi shehu ibrahim ya ce ya da kasar fiyadil biladi ya ce da kasaratul jahali wal baladati wal hasad wal inad al inkaru ala ahli furat tijani musu ga yan faila ta dariƙa shehu tijani al mahadiyyi ne lana da rashad masu shiryawa zuwa ga tafarki na shirya to yi masu musu kada kasuwar ya yi wata biya da bilad a wannan garuruwa namu idan kasaratin jahali don yawan jahilci wal baladati da takwalci asan shi takwali iyakar baya kenan ko da ƙiƙi shi ne balidi wal hasada da hasada wal inadi da tsaurin kai shi ya kawo yankari ga 'yan faila ya yawa a wannan zamani a cikin waɗannan garuruwa namu wa mahuwa shi yankarin 'yan faila ba wani abu ne ba illar yankari sai yankari ala shekhihim ga shekhinsu ko zo ya ci mutuncin ka to mahaifinka ya kaso ya ci mutunci to da haka mai zagi dan faila yanzu shehu ya ce ba da mu yake ba da shehu tijjani yake radiyallahu ta'ala anhu shi ma ba da shi yake ba da mazan Allah yake sallallahu alaihi wasallam shi ma ba da shi ake ba da Allah ake wa inna malaiku tibunaka Allah ya ce kyale su ba da kai suke ba ni suka ni suka jayayya da ni da rashin mutunta ne haka ya ce manzo Allah wa inna malaiku tibunaka ka san Abuja da aka tambaye shi wai me kaka musu ya ce a shi ya san Muhammadu bai taba karya ba kun ba ya ganin Muhammadu zai karya har yi Allah karya ne to bisa kake kafirci ya ce i saboda jayayya da gidanmu da gidansu ana musabaka girma duk abin da mun kai sai su abin da sun kai sai mun yanzu mun zama kunnen doki ba da yi wani to sun zo sun ce ga annabi Allah ya cikin su kuma wai sai sun kace shi an na ƙarshe kenan in mun kawo namu ba za a anshe shi ba ci to wallahi ba ni bi da ba ni bi da ba ni bi aka fa yadda mulai kudi bola ba da kasu shi ne yace inkari ga yan faila ba wani abu ne ba sai inkari ga shehin yan faila alhadi wannan mai shirawa almumiddi lil ibada bai ƙara bayan Allah منذ ظهور هذا الفتى التجاني الأحمدي المحمدي الإبراهيمي الحنيفية wannan ya faru tun bayyana wannan faida ta tijjaniya ta ahmadiyya ta muhammadiyya ta ibrahimiyya wadda yake madaidaiciya bi mahadin fadalar rahmati a hadaratin rahmaniya tun bayyana faida da tsayin tsafadalla halar ubangiji ta wajen rahama ta Allah to na san da abubuwan da ke gudana na inkari ga yan faila wata saman tu'anwar maliyar sai na kallafa kai kuruntaka daga barin ba su amsa da ma sanin mai suke maliyar zamani mai tsawo ina sane amma sai ne kamar ban ji abin da ake faɗi ba wayan kana ma ya tuna bihi ko da yake abin da suke zuwa da shi shai an fariya abu ne mai muni kwarai duka wani to na yi shiru na kyale saboda zamowa ta min jumlati hizbil faida daga jimlar jama'ar faida kaga bai ce shugaban yan faida ba bai ce ma kai ne sahibul faidati ba a daga cikin jama'ar faida ja'alana Allah Allah ya sanya mu ma la yusawil aqabun wal bayda daga cikin sahabban Shehu Tijjani waɗanda yake kubbai na wata ɗarika ba su yi daidai da kwai cikin ɗarikar Tijjaniya ba ne wanda bai tarbiya ba shi ne kwai amma na ɗan kishi to ya tarbiya ke sai ya kokari ya zama zakara ya zama na ƙiƙirƙi ka san wai kirki da sakara haka yana ce ma ɗan ƙanana na yi ƙarfin shahu haka yaka cewa kirki na yi ƙarfin shahu bai ɗauka babban zakara in ya kai shekara sai cara yana ce ma yara to can ga su gada ko shahu ya zo kuza kirki a sai ƙarami ya ce to gijigi ba bai wokawa in za a yankawa haka sai ka gaza kara ya bi shi da gudu shi kuma sai ya sheka ɗan ƙaramin ya san ya ja magana shi to giji iwa sai ya bi shi da gudu shi kuma sai sheka da gudu to Allah sa mu zama zakaru a cikin da jiya da yawa masu cara to na yi shiru makafatar raddi anni wal intisar lil nafsi dan tsoron ya zama kaina na kai mawada ba daidai bane an zage ka ka tsaya ka zage wanda ya zage ka kare ya maka haushi in ka tsaya kai ma kada mai haushi in an zo wa akari kai akari tun da shi haushin Allah halitta yi wan wan wan kai ma ka tsaya wan wan wa kai ya haushi kuma kare ne yan an zo an duba kai akari ba shi ba to da haka ba daidai ba ne mutum ya kare kai ne bari Allah ya kare ka to ya zama kaina da kai maraddi wal intisar da kuma taimakon kaina muktafiyan bi mudafa'at hadratul qudus yana mai isuwa da tunkudewa da halar Allah mai tsarki kai muna an ce wanda Allah kawa fada shi baye fahiya hadara Allah mai tsarki to dafi wa an nafsiya tana tunkuɗe makanta wa anil mumini ne ba tana tunkuɗe masu imani da ita ja'alana Allah min abidi hal mustanidina ilaiha Allah ya samu daga cikin bayan hadara ubangiji mai tsarki waɗanda suka jingina gare ta ila an marra burhatu min zaman na yi shuru na yi shuru har zamani mai tsawo ya shuɗe suna tare da su wahum alama hum alayhi min al-inkar suna kan abun da suka kan shi na inkari da yan faida wanzuri da kiran ƙarya shine da ƙarya gare su wal buhtani da kiran ƙarya dai abun da suka kada ma suna faɗa hasana hali sai ya bayyana gare ni an ajma'a shayar in tara wani abu min kalamin a'immatul ajilla daga maganar shugabanni masu girma fi bayanin mazahibul asbiya cikin bayanin mazhabobin tsalkakan bayan Allah su ne sufaye fasta'antu billahi ta'ala sai na mace mako da Allah ta'ala wa shara'atu sai na shiga ni ta'alif hada kitabul maimun cikin talifin wannan littafi mai albarka mustamid da yana mai neman madadi min faida hadrat shamsi din daga faida halarar rana addini maulana attijani sahibin makamin baki shine shugaban mushawar tijjani ma'abocin mukamin nan matabbacin radiyallahu anhu to ni ga littafi na kashi bas ina raddi ne kan kare martaba shehu tijjani da kuma sufaye ga baki ɗaya ba kaina ba wato na littafi na hidima ga shehu tijjani radiyallahu ta'ala ta ga ba a cewa ya tsana maka ne faɗa yadda raddu alaihim dan raddi a kansu raddun raddi ne an shehu khatamin tijjani daga abin da aka dangana shi ga shehu tijjani cikon wani idhuwa sahibuha dan shi shehu da shi ne sahibul fada fadan nan tashi ce ta bayyana ga hannun mu ne shugabannin ta shi mura da ta ta'ala wa mufiza shi ne mai kwararo fada alal ashabi da sahabbai shi kuma ba wai da gare shi kaɗai bane a'a da wasu da tijaddi da wasu da kakanai wa aka kai shehu tijaddi azan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma shi yi kuma manzo Allah sallama ba wai shi ya kake ta ba amin hadrat rabbil arba abin da ya samu daga halar ubangijin uwaye giji fasara fardan alayya wajiban to sai raddi kan kare mutuncin shehu tijjani ya zamo farali wajibi gare ni likauni khadima da zalika jala da zamowa ta khadimin sasannin nan na shehu tijjani radiyallahu anhu alhamdulillah
صلاة الفاتح